بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin rana asabar ce da ta daidai da 29 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 12 ga watan januari shekara ta 2013 wannan shine kasar na 119 daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam muslim abul hajjaj Allah madaukakin abul husayn Allah madaukakin sarki ya sako gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun karanta babin da ke bayani akan wujubi sidqil imani wa ikhlasihi babin da yake bayani akan wajibcin gaskiyar imani ya zama imaninka da kake da shi da gaske ne sannan ikhlasin ka tsarkin zuciyarka ya zama da gaske ne babu ruwa a ciki babu yi don ka ji a burge babu yi don a ji a ainihin sha'awa ya zama duk abin da kake tsakaninka da Allah kake yi mun karanta hadisin babu wanda yake sahabbai ne suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da wata aya ta sauka da Allah yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani da Allah ba su cuɗanya imaninsu da wani zalunci ba sabon suka ce lalla wannan abu wayi tsanani gare su domin waye zai ce bai taɓa cutar kanshi ba waye zai ce bai taɓa zaluntar kanshi ba bai taɓa saba wa Allah ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu ai al'amarin ba kamar da kuke tsammani ba amma kamar yadda bawan Allah annabin Allah Luqman ya ce wa dan shi ne ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim dana kakkai shirka lallai shirka babban zunubi ne to abinda ake nufi ainihin wato anan inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne to shine ma'anar waccan aya da take cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizalmi waɗanda suka yi imani ba su haɗa imanin su da zalunci ba abin da ake nufi da zalunci anan shine shirka mun yi tattaunawa mai yawa dangane da ainihin wato wannan hadisi har inda muka kai tattaunawa ƙarshe dai wadda malam ya magana dangane da matsalolin da ke karkashin wannan hadisi muka ce na daga cikin dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo wannan hadisi shine bayani akan lallai ne imanin ka ya zama da gaske ne kuma ya zama ainihin wato imanin ka ya kore shirka da dukkanin nau'ukan shirka ya samar da tsantsar tauhidi to in aka yi haka sai a ce to an samu dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo ainihin hadisin kenan don ba ma bayani yake dangane da gaskiyar imani da kuma alakanta imani da ainihin wato wannan hadisi din to sannan wannan ba hadisi in ba mu manta ba mun tattauna akan cewa yana nuna mana yadda zalunci a shi kanshi nau'i nau'i ne akwai zaluncin da yake bai kai wani ba zalunci mafi girma shine kai wa Allah madaukakin sarki shirka to sannan sai kuma zaluncin da baka zalunci kanka ta hanyar saba wa Allah madaukakin sarki da wasu laifuffuka daban to sannan sai kuma zaluncin da ainihin bawa yake tsakanin shi da wasu halittu ko mutane ko dabbobi ko makamantan haka to mun tattauna waɗannan matsaloli ne lokaci ainihin ya kure mana to haka nan kuma malam ya tsaya tattauna domin asali ita wannan ayar ta zo ne a cikin suratul luqman inda kuma ta ba ko to sai shi malam mai sharhi malam Muhammad Ali Adam a mas'ala ta hudu sai yake cewa yana ganin ya dace da ya tsaya ya dauko wasiyar nan ta Annabi Luqman ga dan shi gaba daya yayi sharhin ta shine ya dauko ta gaba daya sharhin ta yayi ishara kuma zuwa ga tafsirin al-Imam Ibn Kathir ina fata an gane asalin waɗannan ayoyi yadda ainihin wato suka taso annabin Allah ne Luqman ya wa dan shi wasiya a inda yake cewa wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu Luqman ne ya ce wa dan shi a halin yana wa dan wasiya ya nemi shi wa'azi ya bunayya la tushrik billah dana kar kai shirka kar ka hada Allah da wani ka tsarkake Allah madaukakin sarki da wannan zai ƙara fito maka da alaƙar hadisin a cikin ainihin babin ana maganar tsarkin zuciya to duk mutumin da yake da shirka a cikin zuciyar shi yana da rashin ikhlasi kenan to rashin ikhlasi kuma da gwargwadon yadda ya samu a cikin zuciya da gwargwadon yadda za a hukunta shi idan ka dauka cewa bayan Allah madaukakin sarki akwai wani wanda ya cancanta a bauta mai ko a girmama shi ko a kambama shi irin yadda ake wa Allah to irin wannan ka dauki ainihin shirka mafi girma ka kuma dauki zalunci mafi girma kuma an samu ainihin wato ikhlasi gaba ɗaya babu shi a cikin zuciyarka to shine annabi Luqman yake wa dan shi wannan wasiya da ya kammala wannan bangare na wasiya sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa wasaynal insana biwalidayhi mutum muna yi mishi wasiya ya kyautata wa iyayen shi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin da Allah madaukakin sarki ya dunkula uwaye guda biyu ya ainihin wato nuna cewa yana jan hankalin mutum akan ya kyautata musu to sai ya ware wadda ta fi kowa shan wahala daga cikin uwaye guda biyu ita ce uwa sun ce domin ita uwa ta ɗauke shi rauni bisa rauni wahala bisa wahala matsala bisa matsala sai Allah madaukakin sauki cewa fisaluhu fi amaini bayan ta gama wahala ɗaukan shi a ciki wata tara ne wata goma ne shekara biyu ne domin ba wadda ciki ba iya kasancewa inna ma galibin ciki ya fi faruwa ne a watanni ainihin tara amma ciki zai iya faruwa ƙasa da wata tara wata shida wata bakwai wata takwas har zuwa tara ɗin kuma dukkan shi ciki ne ɗan halal kuma ciki zai iya ainihin jinkirin zuwa shekara biyu shekara uku da makamantansu Imam Malik Imam Darul Hijra Imam Mazhabi sai da wata 24 shekara biyu dindi a cikin mahaifiyar shi idan ka samu irin haka dangane da matarka an je an gwada lafiya kalau sai a batta ka ce yi karfi da wazi sai an je an operation a sai in an gano akwai wata tangarda ne amma ba haka ba ciki zai iya wata uku wata hudu kuma ba shi ake kira kwantacce ba shekara biyu shekara uku shekara hudu ba shi yake kira kwantacce ba kwantaccen ciki wannan larura ce ciwo ne matsala ce na haka likitoci za su iya yin abin da sau ya dace amma likitoci sun je sun bincika ta lafiyar ta kalau amma wata yau goma sha bakwai ga ciki ba ta haihu ba shi kenan sai a batta sai ran da ta haihu amma inda matsala sai a ga cewa matsalar za a iya kawar da ita kuma ta ci gaba da zama da cikin ta hasirin da ta sauka ko kuwa matsalar tana da alaka da rashin haihuwar tata wato abin da kadai nake son nuna anan ciki yana iya zama shekara uku ba don da wata matsala ba don haka Allah ya so ya aje shi shekara uku din to amma in aka gano wata matsala to nan ne wa iya bambanta jinkirin haihuwa zuwa ga matsala amma in ba a gano ba ka a ce ai wannan ya saba ma yadda ake a'a ana samun ɗawa biyu irin haka kamar yadda ake samun ɗaya biyu mace ta ɗauki ciki ta haife shi sun tume man jariri ba bakwai ne ba ta haife shi cikin wata shida lafiyar shi kalau kuma kuma ba shege ba ne sun tume ne kuma lafiya kalau duk ana samun wannan malaman musulunci malaman fiqhu malaman musulunci malaman tibbin nabawi duk sun tabbatar da faruwa haka babu tantama babu shakka dangane da ingancin haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai Allah yake cewa uwa ta dauki da wahala kan wahala har tsawon watanni tara sannan kuma ya zauna tana shawar da shi nono har shekaru biyu sai Allah madaukakin sarki ya ce amishkurli mutum ka gode mini na kyautata maka na halicce ka na bi da kai ta karkashin uwa da uba wali walidaika sannan iyayenka ma ka gode musu ka yaba alherin da suka yi maka ilayyal basir Allah yace makomar ku gaba daya da kai da iyayenka duk gare mu take sai Allah yace wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan iyayenka suka nemi kai shirka ka hada mu da abin da baka san shi daga gare ni ba fala tutahuma Allah yace karka sake kai wa iyayenka ba kaga wannan wurin ya sace alakar babin da ake magana akai babin ikhlasi idan iyayenka suka hana ka ikhlasi suka hana ka tsantsar bauta ga Allah idan iyayenka suka nemi sai ka yi shirka sai ka saba ma Allah madaukakin sarki Allah yace kar kai musu ba'a rashin da'ar akan wannan saban Allah ne kawai amma sai yace wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a zamanka da su na duniya ka kyautata musu idan ubanka ya fi George Bush ko Sharon kin addinin musulunci idan ubanka ya fi Fir'auna kafirci sunan shi ubanka yana da girman daraja a kanka idan uwarka ta fi duk wata kafira kafirci a duniyan nan Condoleezza Rice ce kowa ce ce tana da darajar haƙƙi a kanka ba za ka yi mata da'a a wajen bautar wani wanda ba Allah ba amma a mu'amalar duniya fa wa sahibu ma fi dunya ma'rufa duk duniya babu littafi mai adalci irin alqur'ani babu littafin da ake magana ta kan gado irin alqur'ani yanzu yanzu Allah ya dauko maka tarihin halittarka da tarihin haihuwarka da hanyar da ka bi ka zo sai ya raba abin ka gode mishi ka gode wa iyayenka ka kyautata musu ka kyautata wa iyayenka amma in suka neme ka da ka saba ma shi mahalicin kai da su sai Allah ya ce kada kai amma kuma bai ce ku wulakanta su ba sai ce amma ka kyautata musu don ku gane iyaye ba abi ban wasa bane yanzu yanzu yace salatu ta'huma kar fa kai musu da'a akan me akan wannan shirka akan me akan wannan sabon Allah amma sai marmar ya ce wa sahibu kuma fi duniya ma'arufa ka kyautata musu a duniyar nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai kuma ya ce wata bi sabila man ana da ilayya ka bi hanyar waɗanda suka komo zuwa gare ni daga cikin annabawa akwai waɗanda suka samu matsala ta shiga tsakaninsu su da iyayensu matsalar shirka kamar annabi ibrahim mahaifin shi azara mushriki ne amma annabi ibrahim ka karanci irin yadda ya mu'amalanci mahaifin shi tun daga suratu tauba ka karanta har zuwa cikin suratu maryam zaka ga bai buɗu ban akan bautar gunki ba bai buɗu ban akan shirka ba amma kuma bai wulaƙanta uban ba ya abati qad ja'ani من الله من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا yana mishi magana wa'azi yake mai amma da ladabi Allah ya sanar da ni wani ilimi wanda kai baka san shi ba don haka ka bi ni sai in maka jagoranci zuwa ga kyakkyawar hanya duk annabi Ibrahim ya zama wa'azi da ladabi da kalmomi masu daɗi sai uban ya biyo baya da zagi a raghibun anta an alihati ya Ibrahim ya kai Ibrahim allolin nawa kake kyama la in lam tantahi la arjumannaka baka bari ba zan jefe ka wa jirni maliya ka ba wuri qala madha qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace Allah madaukakin sarki ya kawo mishi ya kawo maka salama Allah ya tsare ka zan ci gaba da roƙon maka Allah ya gafarta maka haka don haka ƴaƴa suna buƙatar a tsaya a yi musu ire-iren waɗannan tarihin jama'a shi yasa kun tara su kuna karantar da su Islamic studies kun tara su kuna karantar da su economics kun tara su kuna karantar da su waɗannan ku rinka sako musu darussa dangane da waɗannan don mafi yawancin abin da ke tarwatsa 'ya'ya a wannan zamanin ita ce wannan ƙabilar ta iyaye ba su san cewa matsalar Allah da bayan shi da matsalar iyaye da ƴaƴansu tana da alaka dangane da albarkar da tana da alaka dangane da albarkar bawa duk bawan da ya zauna a wannan duniya wacce amanar wanda ya halitta mai wannan jikin ba zai samu kyakkyawar rayuwa ba sai kenan duk ɗan da ya zauna duniya wanda ya sanadin fitowar shi duniya bai kyautata mishi ba ba zai samu kyakkyawar rayuwa ba to amma matsalar ko malaman islamiyya su ne wa yara wannan ko kuwa dura musu hadda kawai suke amma ma ba a ce sun haddace ko malaman islamiyya su ne wa yara darsa akan tarbiyya da tahzibi suna tsayawa suna magana da su ɗaya bayan ɗaya headmaster muke da shi gaba ba musulmi bane hasali ma reverend father ne amma bin mu yake har gida bayan idan mu je na bincika waya performance din mu yake game da domestic activities ayyuka da muke wa iyayen mu a gida yaya kuna makaranta za ku tashi karfe biyu sha ɗaya na rana ya zo gidanku ya nemo mahaifinka ya nemo mahaifiyarka ni ne headmaster suwa na nazo in ji yaya ike a gida yana yin biyayya yana zuwa makaranta allo headmaster kirista sai a baya wasu a zo a kafa assembly karfe ɗaya na rana in ka ji an kaɗa wata ƙararrawa to ita daban ce ba ta tashi ba ce kowa gaban shi zai faɗi saboda baka san ko gidanku aka je ba yau tarara ce karfe ɗaya ke karata lokacin tashi bai ba sai ka ga an taru kowa zuru zuru sai a ce wane wane ta sai a fara salati jiya baka je makaranta allo ba aka yi commit whatever ka ce yaudara ce suke koyawa ne amma ko kuna yin haka ku da kuke malaman makarantar boko din yanzu musulmi kuna yi ban kwa yi wannan kirista ne saboda haka ko don ka ai maka tonon asiri a assembly a gaban yara a ci mutuncinka a daga ka sama ai maka bulala wani lokaci ce zo ka je ka sayo min ka ba a gobe ba ka ci saboda baka sani da yau headmaster zai zo gidanku zai dauki bayani ba kai kaza ba kai kaza ba duk wannan yana daga cikin wajibul murabbi idan ya zama kiristoci suna yin haka in ya zama makarantu na missionary suna yin haka ina makarantun musulunci ina makarantun musulmi idan malamai kiristoci suna yin haka me yasa waɗanda suke malamai musulmi ba za su ba an fahimta jama'a so responsibility na tarbiyyar ɗaya jama'a ya wuce karantar da su kawai karatu ya wuce su ci jarabawa kawai babban abin da ya gurɓata ƙasar yanzu take ba kowa wahala shine wasu ƴaƴa ne da tarbiyyarsu ta lalace tun suna ƙanana ba an dasa musu imani da tsoron Allah suna ƙanana ba a yau ba a samu kai a irin wannan halin ba na fata an gane yar karamar ƙasa ce irin Saudi Arabia ga ta nan mutanen nata ba su kai sun komo ba faɗin ƙasa kawai Allah ya bata amma mutanen kaɗan ne garurukan kaɗan ne amma arzikin kuma ka je ka duba abin duk da saudiya take tukiwa da shi ka na arziki ka najeriya ta fita arziki aka ce ba ce muqaddasa ba ba ce harami ba gwal ne noma ne fetur ne ko ne najeriya ta fita amma ka je ka gani dukan dukan Saudi Arabia kaf din garurukan da basu wuce jihar Kaduna ba duka sauran duk filin kasa ne kawai Sahara ce daji ne kungurmi ne duka mutanen da inda mutane suke da garurukan ruwa da ihsa da duk suwaye baka hada da Makka da Madina kaf za a jefa ta a jihar Kaduna ne gaba ɗaya sai ta lankwabe ta amma kowa yana rayuwa yana ci yana koshi kowa yana da kyakkyawan kaza da kaza saboda me saboda shugabannin tun suna kanana ana fara musu da qala Allah qala rasuluhu tun suna ƙanana malami zai shigo aji yana karantar da su in ya karanto aya sai su ga ya fashe da kuka al-imam ibn al-jawzi yace malami na yana karantar da ni karatu tun ina karami sai in ga yana kuka yace ban san me yake sa malam kuka bai ce sai da na fara wayo yace wannan kukan da malamin yake ni ma sai dasa min tsoron Allah a cikin zuciyata to yanzu ku dubi wadanne irin malamai ne suke karantar da wayo shi yasa akwai kalubale mai girma musamman musulmin arewacin Najeriya waɗanda kuna son musulunci kuna son ku yi karatun boko kuma kuna son ku tafi daidai da zamani kalubalen da ke kan ku ya wuce waɗancan waɗanda ba su da addini karatun bokon da rayuwa ita ce kawai musu addini shi yasa ku daina kwaikwayo daga gare su ku daina cewa ga yadda suke haka za ku yi hatta abin da ake shukawa a kudancin kasar ba lallai ya zo a arewacin kasar ba balle nau'in mutanen ɗabi'unsu al'adunsu addinansu daban ne sai sa an sun ɗauke kana karantar da English language a cikin karantar da English language nan ka yi ƙoƙari ka tarbiyyantar da 'ya'yan musulmi yiwuwa cikin tarbiyya da wa'azi da nasiha da za ka yi musu Allah zai tofa albarka wani daga cikinsu nan gaba zai zama jagora a sami sauki ta hannun shi ina fata an gwaru amma lokacin da baka zama kana karantar da yara kai kanka kana mai da su samiyar tatsa kana cin kuɗi a hannun su ne kake tunani baka nuna musu wa'azi tsoron Allah ba su fahimci haka ba za su fahimta ba saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka komo zuwa gare ni annabawa da bayan Allah summa ilayya marji'ukum sannan makomar ku gaba da kai dan adam da iyawan naka da kakanninka ka gare ni za ku koma Allah yake fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ba ku labarin duk ayyukan da kuke aikata waɗannan jeren giya ayoyi ne daga na sha uku zuwa na sha biyar cikin suratul luqman Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ci gaba da yi waɗannan shi ainihin wasiya yana cewa ya baniya ko ya bunayya ya kai dana innaha in taku misqala habatin min khardalin fatakun fi fi sakratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ya kai dana ka sani ko ba daidai da kwayar komayya ce wato ko ba daidai da kwayar zarra ce ta kasance ko a cikin dutse ne ko a sararin sama ko a ƙasa ranar lahira sai Allah ya tattaro ta ya yi bincike a kanta karka ga kankanta abu ka ɗauka cewa Allah bai san da shi ba yanzu wannan aƙida ce lukman yake sa wa ɗan shi cewa ɗan ya san cewa duk inda kake ranar alƙiyama Allah zai tattaro ka domin ko ba bin ƙwaya ce ta hatsi ko ƙwayar yanzu ce komai kankanta a ina take a cikin dutse a sararin samaniya a ƙarƙashin ƙasa Allah zai zo da ita ranar alƙiyama sai ya cike da cewa inna Allah latifun Allah mai bin bayan shi sannu a hankali ne khabirun kuma mai iya bada labarin duk abin da bayi suke Allah ya bi bayi kowa ya yi yadda yake so Allah yana nan yana bin ka sannu a hankali yana tasassarka yana jan hankalinka amma kuma Allah madaukakin sarki zai bada labarin duk abin da ka aikata ya bunu ya aqimi sala ya kai dana ka tsaye da sallah ka kula da sallah ya kai dana wa amur bil ma'ruf ka rinka umarni da alheri wanha anil munkar duk mugun abu ka rinka hani game da shi ka kira wannan wa'azi ko ka kira wannan da'awa ko ka kira wannan alheri tsakanin jama'a duk ya dauka al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yana iya daukan wa'azi yana iya daukan taimakawa marayu taimakawa gajiyayyu taimakawa talakawa duk waɗannan gashi yana gina dan shi akan irin waɗannan abubuwa sannan sai da sallah yaro tun yana karami uba yana gawa mishi kalmomi irin wannan sannan a aikace kuma yana ganin uban yana tsaye da sallar yaro tun yana karami yana ganin uban shi yana sadaka yana alheri yana zuwa gidajen marayu yana tara talakawa yana ci da su abu ne mai sauki yaro ya tashi da wannan tarbiyyar shi yasa jama'a musulmi ku sadaukar da ɗayanku wajen ayyukan alkhairi idan watan azumi ya kama ƴaƴanka ƴan mata ɗin nan sun zo ga su nan an ba su hutu to su za su rinka aikin dafa kunu da tuwar kosai wanda za a kai sadaka ba aiki aka ɗibe su da za a biya su ƙarshen wata ba a wannan za a yi musu saboda a yi tarbiyyar su ne a ce za ku yi iftaru sa'in ne za ku ciyar da mai azumi don haka daga cikin abin da Allah ya azurta wata daga cikin ku ta ba da kuɗi a je a kai jajjajen wake da za a yi kosai da shi wata daga cikin ku ta ɗauka ta kai a sarwar da yaran su saba da wannan aikin alheri ko kuma mazan sai a ce ko kuma ku zo ku rinka ɗiba kuna zuwa kuna baiwa mutane suna ci kuna rarraba wa mutane kuna bin gidajen talakawa a cikin anguwanni ko gari kuna ɗauka a motoci kuna kaiwa masallatai masallatai ka saba da 'ya'yanka wannan abin jama'a sarki ya tabbata ga Allah malami ne balarabe jama'a abokin mu a makka abu abdullah muhammad salih al-assaf ya gina makaranta jama'a ya ɗibo irin waɗannan abna'u shawara yara ne ga su nan akan titi hausawa sun haife su a makka a shari'a mansu sun watso su kamar kiyayen kiyashi ya gina makaranta tsakiyar anguwar yana daga cikin hikimar da'awa jama'a in ba haka ba shi yana can azuzuwa ne yana can GRA GRA ma irin ta Abuja in ka ji azuzuwa a Makka azuzuwar Janubiya to kama a ce wani yana aso corona yanzu a Abuja ma me kake tunani a Abuja ma sai wani ba wani ke a cikin yake da gida amma yazo tsakiyar waɗannan Hausawa waɗanda suke zuwa Makka su haifi 'ya'ya su watsar da su akan titi sai zai kwaso ƴaƴan nan ka zo ka ji ga video clip din na je na dauko irin waɗannan har wani yaro dan karamin jama'a shekarar shi nawa shekarar shi goma sha uku asalin kakannin shi daga hadeje suke da aka tsaye da shi zai magana sai ce ni ne sarkin hausawa a wannan makaranta shi ne sarkin hausawa ce ahfadu kitaballahi wa lillahi alhamd ce na haddace Qur'ani alhamdulillah na haddace littafi kaza na haddace littafi kaza na haddace littafi kaza ku je ku ga yara ne kanana yake tattaro su sun iya girki sun iya duk abin da ake bukata gaba daya so da haka makarantar ba ta da ma'aikaci ko direba babu a makarantar su suke tuka motar su suke shara su suke yin komai muqabilin shi kuma yana tarbiyyar su yana haddatar da su alqur'ani idan aka gama sai tara su sai ce to shikenan za a yi addu'a rufe wannan ayyuka na alheri watan azumi ya kare sai zo da kuɗi haka kamar dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya sai zo da waɗannan kuɗin waɗanda in ya zo da waɗannan kuɗin jama'a me yake yi sai ce wane donan sai ce wannan yaro dan albarka ne ya yi aiki ka ba aiki ka ba don haka ni malamin shi na sa mishi albarka kuma ga naira kaza na bashi a bashi riyal dubu daya naira dubu arba'in ta Najeriya sai an bashi sai ce amma ranar na ganka kana gyangyaɗi don haka kawo ɗari biyu sai zai ce ba canji sai ce sai ka nemo kawo ɗari biyu a wani an sa mai albarka kai na ga kawo kwazo har na ga kawo aiki karin abin ma da ba shi aka saka ba kai kuma ga ga ruwan dubu daya sannan kuma ga ɗari biyu na ƙara maka haka za ka ga wasa da dariya yana tarbiyyar 'ya'yan musulmi malami ne kuma Allah ya azurta shi da dukiya in suka tawo za su tafi sai ce wani eh ɗauki buhun shinkafa ga shi can da kwandon tumatiri ka kai mahaifiyarka ka ce ina gaishe ta ba ma makarantar kyauta ce ba ma maganar kuɗi ba ne amma abin da yake ba mu sha'awa shine yana tarbiyyantar da ƴaƴan musulmi to tarbiyyantar da ƴaƴan musulmin akan ayyukan alheri shine abin da muke so a daidai lokacin da waɗannan yaran fa karka ce ba sa buga kwallo karka ce ba sa yin wasanni suna yi amma lokacin wasanni za su je su yi amma lokacin da ya shafi lokacin karatu ba wanda uwar shi za ta ce mishi je karatu don galibin su ma uwayen su basu san ma suna makaranta ba tunda ya zo bakin titi ne kawai ya gan shi ya ce hayya ya rubuta sunan ka zo da ga makaranta can ka je shikenan uwar tana can tana sai da gumama tana sai da gwanjo an tsinto dan ya haddace qur'ani dan haka uwa ma bata san makarantar da yake ba jama'a kuna fahimtar wannan wannan yaron da nake gaya muku iyawan kafsura su ma sai kakar shi kadai ta rage a duniya shine har yake cewa kafin uwar shi ta mutu ta ce su an haɗe jani da Allah wata ran zan kai shi haɗe jani ce insha Allah ka tambayi kakar ka dai ta gano ina ne dangin su a shahid jama'a akwai abin daɗi ta ga ƴaƴan musulmi suna da kazar-kazar wajen koyon addini akwai abin daɗi ka ga ƴaƴan musulmi suna da kazar-kazar wajen ayyukan alkhairi wannan yana nuna maka kenan akwai mustaqbal mai kyau al'ummar musulmi kenan tana da al'umma ta gari kyakkyawa gashi nan ita ce wasiyar annabi luqman ya ci gaba da cewa dan shi ne ya ci gaba da cewa wasbir ala ma asabaka duk abin da ya same ka kuma kai hakuri duk uban da zai gaya wa dan shi haka ko to yana gina tunanin shi yana nuna mai duniya wurin gurgurmaya ce duniya wurin kalubale ce tsayar da sallah da umarni da kyakkyawa da hana mummuna to daga ran nan ne baka fara samun matsaloli sai ce to kai hakuri duk abin da ya same ka wasbir ala ma asabaka sai ce inna zalika min azmi al-umur wannan na daga cikin manyan manyan al'amura hakuri yana da wahala amma kuma yana da daraja hakuri yana da ainihin wahala amma yana ɗaukaka matsayinka sai ce wala tusair khabbaka lin-nas sai kuma ya fara gyara wa yaron tunani karka wulakanta kanka ga mutane karka je ka mai da kanka ba komai ba mutane su wulakanta ka sannan kuma wala tamshi fil ardi maraha karka rinka tafiya cikin girman kai kaga karka wulakanta kanka ka mai da kanka ba komai ba sannan karka girman kai kuma karka wulakanta mutane kaga kowa da daraja amma kuma kai karka karɓa kanka kaskanci jama'a kun ga yana gina tunanin yaron kenan akan karka kaskantu karka kaskantar da wani karka saka kanka a cikin kaskanci sannan karka rinka wani kallon banza inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk wani mai takama mai alfahari Allah baya son mai cika baki Allah baya son wanda yake mura mutunci yanzu wannan wasiyar annabi ce ga dan shi sai ce waqsid fi mashika sannan kana tafiya ka rinka matsuwa kar ka rinka sauri bagazan bagazan bagazan sannan waghdud min sautika kar ka rinka daga muryarka ka rinka kwantar da muryarka kana magana da mutane da matsuwa inna ankara al-aswati wa sautul hamir lallai mafi munin sauti shine sautin jaki waɗannan wasiyoyin bawan Allah kenan annabin Allah Luqman manyan malamai masana da suka kalli waɗannan wasiyoyi sai suka ce in ka dubi waɗannan wasiyoyi babu abin da babu a cikinsu akwai wasiya bangare da addini bin Allah shine tauhidi karkai shirka kenan kadayanta Allah sallah sannan akwai kyautatuwar mu'amala wajen kai da komowarka da wajen muryarka magana da mutane sa'annan kuma da irin yadda za ka ɗauki kanka a tsakanin mutane kai dai ba wanda zai ce ka wulaƙanta shi kai ba wanda zai ce ka nuna mai girman kai amma kuma kai ƙarya ne a kalle ka a ce wulaƙantacce ne kai yanzu in ba annabawa da mabiyansu ba ina ake jin ire-iren wannan karatu shi yasa jama'a duk wanda bai tarbiyantu da tarbiyyar alkur'ani ba wallahi yayi asara shi yasa ka ga ranakun farko da Allah ya fara saukar da alkur'ani tun a Makka kenan sai Allah ya faɗi wata magana litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafiluna wannan alkur'ani an saukar da shi ne don kai wa'azi ga mutanen da iyayensu ba su samu haka ba Allahu akbar Umar ibn al-Khattab baban shi al-Khattab din nan bai taba jin irin wannan karatun ba ya mutu a jahiliya Usman ibn Affan Usman ibn Affan Affan din nan bai taba jin wannan karatun ba ma uzira aba'uhu fahum ghafilun sun gafala Ali ibn Abi Talib Abi Talib din ya ji karatu amma Allah bai albarkaci zuciyar da bi ba litunzira qauman ma unzira aba'uhu to in Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka samu alqur'ani to ka tarbiyantu da shi kuma ka tarbiyantar da yayanka da shi shi yasa kamar da na faɗi yau da safe a karatun fiqh sura gaskiya mu ahli sunna da ke bin manhajin salafiya ba manufar mu kawai ƴaƴan mu su haddace qur'ani ba a su haddace qur'ani su san ma'anar shi su ɗabi'antu da ɗabi'un alqur'ani domin shine makasudin saukar da shi Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ne don alqur'ani ya canza rayuwar mutum ɗaya mutum biyu tattaruwar jama'a gari guda sa'annan a samu wannan yana su zuwa ga ko'ina na ɓangarorin al'umma Allah maɗaukakin sarki ya taimaka waɗannan suna daga cikin tattaunawa da shi ainihin malam Ali Adam ya kawo a ƙarƙashin wannan ainihin babi sannan sai kuma Imam Muslim ya ci gaba da kawo mana hadisai yace haddathana Ishaq ibn Ibrahim wa Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa wa huwa ibn Yunus hawala sanad wa haddathana min Jabir ibn al-Harith al-Tamimi akhbarana ibn Mushir hawala sanad wa haddathana Abu Quraib akhbarana ibn Idris kulluhum an al-A'mash bihadha al-isnad قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي أن أبانا ابن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه wannan hadisin imamu muslim ya sake biyo wata hanya ya sake ruwaito shi ba hanyar kama haka yace malami na mai suna ishaq dan ibrahim wato ishaq dan ibrahim alhanbali kenan da malam aliyu dan hashram malam aliyu dan hashram hashram wazanin shi shine ja'far ja'far hashram ina fata an gane almarwazi mutumin kasan marwa ne in mun ce marwa ba marwa ta ainihin kamaru ba ko marwa ta afirka ina fata an gane maruzi ne yana daga cikin ainihin malamai amintattu mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya dade a duniya ɗan ɗan shekaru kaɗan suka rage biyu ko uku bai cika a ɗari ba a shekarar shi ɗari kaɗan ne babu malami imamu muslim ne malam muslim ya ce kala waɗannan malamai biyu suka ce akhbarana isa malamin mu isa ya ba mu hadisi sai muslim ya ce wa huwa ibn yunus ba wato shine isa dan yunus to sai muslim ya tsaya da isnadin zuwa nan sai kuma ya ce wa haddathana min jabir bin harith at-tamimi malamin mu mai suna min jabir dan harith at-tamimi ya karantar da mu hadisi malamin jabu yace akhbarana min mushir malamin mu dan mushir ya ainihin karantar da mu sai muslim ya sake cewa hawala sanad sai sake tsaida isnadin zuwa nan yace wa haddathana abu quraib malamin mu mai suna abu quraib wato muhammad dan ala al-hamdani ya karantar da mu hadisi shi ko yace akhbarana ibn idrisa malamin su ibn idris ya karantar da su shine yazidu ainihin wato ibn idris ko ibn idris ya ce ko ma'ana idris ibn yazid ibn abdurrahman al'audi az-za'afaran ma'ana malamin imamin muslim ne shi ne sai malamin malamin imamin muslim ne afwan yace akhbarana ibn idrisa malamin mu ibn idris ya ainihin wato ba mu hadisi wato malamin imam muslim ne to sai muslim yace kulluhum dukkanin waɗannan malaman nawa yanzu sai ka lissafa malaman guda hudu kenan da ishaq dan ibrahim al-hanbali da ali dan khashram da kuma malamin jabu da malam ibn idris ina fata an gane waɗannan malaman na da abu kuraibin to su biyar kenan eh haka abu kuraibin min jab ishaq dan ibrahim ali dan hashram su gudu kenan ko sai musulmi yake cewa kulluhum dukkanin waɗannan malaman a anil a'amash daga amash to amma ina so ka natsu da kyau da yace kulluhum ba malaman shi yake nufi ba a'a waɗannan malaman malaman shi su ne kaji in ya koro isnadin sai ce hawwala sanad misali hanyar farko da yace akhbarana Isa yace huwa ibn Yunusa Isa dan Yunusa ko to yanzu abin da zaka kaddara ko to Isa dan Yunus anil Amash da ya sake kawawa daga hanyar Minjab kuma Minjab har yazo kan Ibn Musihir ko to Ibn Musihir ma anil Amash an fahimta to sa'annan sai kuma yace ne sai kuma ibn idris to sai yace kulluhum dukkanin waɗannan malaman malaman nashi anil a'mash sun karbo daga ainihin malam a'mash malam a'mash cikakken sunan shi shine malam sulaiman dan mihrana yace bi hadha al-isnad da wannan isnadi qala abu quraib abu quraib cewa ya qala ibn idrisa yace ibn idris yace haddathani ya awwalan abi babana shi ya fara karantar da ni wannan ainihin hadisin da farko an aban yace ya karbo daga aban ibn taghlib daga aban dan taghlib an al-a'mash daga amash sun masami'tuhu minhu sannan kuma daga baya sai na zo ainihin sai na ji wannan hadisi anhu to daga wa kenan daga abu kuraibin a daga amash wato baban shi ya fara bashi hadisin sannan kuma sai zo karanci hadisin daga ainihin amash to duk wannan ɗabi'a imam muslim yakan yi ta ne bayan ya kawo hadisi da isnadin shi tsaf sai ya sake nuna maka cewa wannan hadisin ainihin yana da ruwaya wadda take banda wannan kuma yana da wata hanyar ba wai dan ana shakkar ta farkon ba a yana so ya nuna maka yawan hanyoyin ina fata an gani riwaya abu kurajin dinnan wadda malam ya ishara akan ta ko to ga tana ainihin a cikin sharhi ma yana cewa al-Imam Ibn Manda ya fitar da ita a cikin littafin shi Kitabul Iman ba tan na so zan karanto mana ne sai a dan saurara Mala Ibn Manda yace أنبأنا الحسين بن علي ومحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق بن المغيرة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود يتي لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عبد الله بن مسعود يتي لوكتين دا الله يسوكر دا آور بكيتي waɗanda suka yi imani tun da suka yi imani ba su haɗa imaninsu da zalunci ba shakka zalika ala musulmi na sai wannan al'amari ya tsanani ga musulmi suka ji kai al'amarin akwai nauyi a ce tun da ka musulunta baka taɓa yin wani zalunci ba faqalu ya rasulullahi sahabbai musulmi suka ce manzon Allah wa ayyuna la yadhlimu nafsahu cikin waye bai zalunci kanshi ba faƙala sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa zaka ai ba haka nake nufi ba ba haka ayar take nufi ba inna ma huwa shirk ai shirka ake nufi cewa wanda ya imani tun da ka musulunta har ka mutu ba kai shirka ba to kai ne shiryayye a nan duniya a lahira kuma kai kake cikin aminci amma in ka sake shirka ta shiga cikin al'amarinka to ka tabbatar da cewa matsala ta rikita ka sai dai in ka bawo ka tuba ina fata an gano sai annabi ya ce alam tasma'u ma qala luqman libnihi ba ku ji maganar da luqman ya gaya wa dan shi ba yace wa bunayya la tushrik billah kai dana kakkai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji ainihin yadda wannan babu yake jama'a abinda babu yake karantar da mu shine ikhlasi duk abin da zaka yi kamar kawo shi ga Allah dawa babu shirka a ciki babu kokarin ya zaka yi ka burge ya za a yi sha'awarka ya za a ce ka fi kowa ya za a ce kai ne kai kaza a kawai za ka yi saboda Allah ne shi yasa daga cikin malaman salaf suke cewa kamar da Imam Bukhari yake faɗi cewa da mai yabona da mai zagi na ya ce dukkaninsu ba su da bambanci a wurina malamai da suka tashi fassara magana imam bukhari suka ce ita ce duk sanda kake wani aikin alheri aka zage ka sai ka dina tuwa nuna dama ba don allah kake ba kane ne don a yabe ka ka kaji ta juyo ta zama zagi sai ka dina duk sanda kake wani aiki na alheri sai aka yabe ka sai ka ƙara jin daɗi to dalili ne akan ba don Allah kake ba domin wanda yake don Allah yabo da suka ba sa sauwa mishi don dama yana don Allah ne to yi don Allah kuma ita ce makura to tun da ka ƙure to me zai sa wani ya yaba maka kuma ka ji ka ƙara jin daɗi da can baka samu jin daɗi ba kane saboda Allah sai da ka ji wani ya yaba maka ko an fahimta jama'a to wannan yana daga cikin alamomin ikhlasi da kowa ya kamata ya ɗauka wa kanshi sannan duk sanda ka ji cewa yabo yana burge ka to ka fara tabbatar da cewa mahallakar ka ta zo wato in ana yaba maka game da abubuwan da kake aikatawa na Allah kana jin daɗi to ka tabbatar da cewa ƙarshen ka ya zo sai ka rawo gari zuciyarka ta zama ainihin sandalan ruwa game da yabo ko game da suka Allah madaukakin sarki ya taimaka babu bayanu qawlihi azza wa jalla wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah babin da ke bayanin fassarar magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce in ma kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kun ɓoye Allah bai so ya muku hisabi game da shi hakan shi a cikin nuskar ku wannan malam samu mana ya yi nauyi ina ina wani na'am باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق باب لكي بيان أكن شواء الله من أركي دعوكك باوا كلفا وباوي في أبن دباسئيا dama tun ranar farko da muka fara karatun littafin sahihu muslim mun bayyana cewa babuka da ke cikin sahihu muslim ba imamu muslim ne ya yi su ba malamai ne daga cikin waɗanda suka zo bayan imam muslim da suke wa littafin sharhi kamar su nawawi kamar su maziri kamar su alqadi iya su ne suka kullawa hadisan babuka shi imam muslim ya kulla kutub ne kawai kamar kitabul iman kitabul zakati kitabul hajji amma waɗannan babuka ba na muslim bane don haka suna shan bamban daga wancan malami da yadda yasu zuwa ga wancan malami amma hadisan duk ɗaya ne da malam ya mana waɗannan bayanai in ba ku manta ba sai ya ce wasu babukan ma gaba ɗaya salon yadda su waɗannan malamai suka ƙulla su kuskure ne saboda haka ya ce zai rinka samar da gyara a wurin ire-iren waɗannan babuka to wannan yana daga cikin wuraren kamar yadda mun wuce shi don haka a baya abin da kai muskanka take cewa babin da ke bayani akan Allah baya kallafa wa bawa sai abin da zai iya ko to anan kuma sai ya dauko aya ta ainihin alqur'ani wadda ita ce ta zo a cikin hadisin sai ya mai da ita ita ce babin yake so ya fassara kawai sai ya ga bacewar haka ya fi fiye da a ɗauki waccan ma'anar tare da cewa ita ma ma'anar za ta samu shiga amma ya fi dacewa a faɗa haka tare da cewa salon wannan babin kuma ya fi kama da babukan tafsiri amma ba a kawo shi don tafsiri ba anan shi yasa yace bayani qaulihi azza wa jalla to mecece alakar da ke karkashin wannan aya da wannan kitabul iman da muke magana shine imani ko ka bayyana shi ko ka ɓoye shi Allah maɗaukakin sarki sun wawo maka hisabi don gani da shi na fata an gano to za mu zo mu ji ainihin hadisin da ya kawo yake cewa haddasani Muhammad ibn min halim ad-darir wa Umayyah ibn Bistam al-Aishi واللفظ لأمية قال حدثنا وزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير imam muslim ya ce malamin shi mai suna malam muhammadu dan min hal abdarir ya karantar da shi hadisi idan ka ji sun ce abdarir suna nufin ainihin makaho ina fata an gano mutumin kasar basra ne an yi mishi ainihin wato alkunya da cewa abu ja'far ko kuma ainihin abu abdullahi hafizin fiqa mana amintaccen mutum ne malami ne mutumin kirki sannan sai kuma ya ce wa umayyatu ibn bistam al-aishi da malami na mai suna umayyatu dan bistam al-aishi su biyu suka karantar da ni hadisin inji muslim sai ya ce wallahu li umayya amma lafazin hadisin da nake kawowa da malam umayya ne ainihin wato umayyatu dan bistam kala waɗannan malamai na guda biyu suka ce haddasana wazid ibn zura'in malamin mu mai suna wazid dan zura'i ya karantar da mu hadisi haddasana rauhin yace shi ko malamin shi mai suna rauhu dan qasim ya karantar da shi hadisi to amma da yake shi malamin nashi cewa haddasana rauh sai muslim yace huwa huwa ibn al-qasim shine rawahu dan qasim an al-ala daga nashi malamin al-ala shi ko al-ala dan abdurrahman yace ya karbo wannan hadisi an abihi daga mahaifin shi abdurrahman dan yakubu ma'ana shi malam ala sunan shi ala dan abdurrahman dan yakub to tun da yace daga mahaifin shi to daga mahaifin shi abdurrahman dan yakub kenan an abu huraira shi ko yace ya karbo daga abu huraira qala abu huraira yace lamma nazalat ala rasul الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi halittun da ke sammai baki ɗayan su na Allah ne Allah ya halicce su Allah ke gudanar da su Allah ke da ta cewa dangane da su wa ma fil ardi hakanan dukkan halittun da ke ƙasa Allah ya halicce su shi ya mallake su shi yake gudanar da al'amarin su sai Allah ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum dan haka abubuwan da ke cikin zukatanku in ma kun bayyana aw tukhfuhu ko kuma kun boye su yuhasibkum bihi Allah Allah madaukakin sarki zai muku hisabi da waɗannan abubuwa فيغفر لمن يشاء الله يغفر ga waɗanda yaso wa yu'azzibu man yasha kuma Allah ya azabtar da waɗanda yaso kuma Allah ya haka yayi daidai bai zalunci ba domin halittun shi ne mallakar shi ce shi yake da iko akan su wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ke da iko akan komai yayin da wannan aya ta sauka ita ce ta 284 a cikin suratul baqara qala mai riwayar hadisi shine Abu Hurairah yace fashtadda zalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wannan sako mai yin tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tori manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma baraku ala ruqab duk sai suka dudurkusa kaddin su kowa ya rage tsawon shi suka tsuguna akan ainihin gwiwoyinsu faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah kullifna min al'amali ma nutuku an ɗora mana aiki fa daga cikin ayyuka waɗanda ba za mu iya ba wannan aikin cewa abin duk da muka bayyana da abin da muka ɓoye Allah zai mana hisabi wannan abu ya yi tsanani ya manzon Allah abin da ke zukata ma a ce za a mana hisabi as-salata kullifna min al-amali ma nutiqu an dora mana cikin ayyuka waɗanda za mu iya as-salata was-siyama wal-jihad was-sadaqa kaga dai sallah za mu iya azumi za mu iya jihadi za mu iya sadaka za mu iya wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya to ba kuma wannan aya an saukan maka wala nutiquha wallahi ba za mu iya ba abin da suka ce ke sallah azumi jihadi sadaka duk za mu iya to kuma yanzu a ce mana abin da ke cikin zuciyar mu ma ka mu rinka sanin abin da za mu sauwara a zuciyar mu don za a yi mana hisabi wallahi ba za mu iya wannan ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا جان الله يقول تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم kuna so ku yi magana ne irin magana da kiristoci da yahudawa da aka ba su littafi kafin ku suke faɗi sami ina wa a sauda waɗanda ke cewa Allah mun ji amma kuma mun saba ba za mu yi aiki da shi ba bal qulu sami'na wa ata'na ku ce mun ji mun bi ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ya Allah muna roƙon gafararka makoma gare ka take wannan shine jawabin da manzon Allah ya musu ku za ku fahimci da hadisin yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune suka zo suka same shi dalilin da yasa suka gugurfana kenan kowa sai ya dira kan gwiwar shi na ji wani yana hujja da wannan hadisi akan halacci ko kuma asalin durkuso wannan ai ba dalili bane ɗalibi ne ya zo gaban malami zo mishi kukan bai fahimci karatu ba malamin na zaune ne kake tunani sai ya tsaya daga tsaye yanzu ko ba maganar ladabi ba ta yaya malamin zai fahimce shi tukuna shi yana tsaye malamin yana zaune amma sun sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a zaune shi ne da suka zo sai kowa ya durƙusar da gwiwar shi suka gugurfana har yanzu wannan ɗabi'a ce ta ɗaliban larabawa in suka je gaban malamansu abin da suke kenan ɗalibi ya zo gaban malami haka ba ka ga yana zuwa haka ba ka ga yayi yadda ake dira da gwiwa haka ba ga ya koma ya zama tafiya haka suke har yanzu ɗaliban larabawa ba ɗalibin balarabi da zai je samu malamin shi zai tsaya ke iya zai haka ba ɗalibin balarabi da zai samu malamin shi kaza ya fara zama haka da hadirin ya ga kuma hausa kuke haka ba wanda yake mai har yanzu gaban bin ba ko musulmin kowa ya suka ne yana zuwa sai da ya da wata gwiwar shi haka sai da ya sai ce har ya kama shi haka suke har yanzu da yiwu ne na laraba shi ne durkusa da gwiwa na fata an gane kamar durkuso ne irin wanda mai sallah zai iya tafi ainihin da gwiwar shi sai kuma ya koma sai ya zama tahiya ina fata an gane shi yasa har abada babu wata hujja da za ta halatta ka durƙusa gaban wani da nufin gaishe shi ko makamantan haka babu wannan hujjar ta yi daidai da al'adar ku ne kawai ina fata an gane a daidai lokacin da al'adun su kuma su annabi Yusuf je suka daidai da iyayen ne suke wa ƴaƴan eh iyayen ne suke wa wa rafa al'abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada sai suka duka su gaishe shi karke kokarin mayar da al'ada ta cewa ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kai kokarin haka a matsayin ka na bahaushe borabe kuma dake duba masa yaraba su kuma yaraba ba haka suke ba yarabe shi kuma haka yake haka ko haka yaraba suke ba shi kuma da yarabe na zai samu wannan ko ba su raba suke ba eh to yan matan su kuma mai sufurin suke yi haka ai kalema ai kalema haka za ga mai sufurin shi ne haka shi ne mai sufurin to su ma sai su ala ina fata an gane to kowa in ya ce ya samu al'adar shi a cikin qur'ani qur'ani zai koma bai da kima shi kenan tauhayi ina fata an gane saboda haka ku bar Allah madaukakin sarki ya dora ku akan tauhidi al'adar ka kuma duk wanda take mugunya ce to ka je da ta gefe guda ka bi alqur'ani abinda manzon Allah ya sunnanta shi ne duk wanda ka hadu da shi ka mishi sallama ka mika mishi hannu ku gaisa mahaifinka ne ɗanka ne sirikinka ne kowa ne ne abinda shari'a ta shar'anta ke idan kuka haka sai Allah ya albarkace ku sai zunuban ku sai su kakkabe haka hadisi ya zo sahihi cikin sunan Tirmidhi wannan ya ji maka alheri da kai kokarin kare al'adarka wanda yake ba ta da asali domin lokacin da zaka kare wannan al'adar taka kamar yadda nace in kai bahaushe ne idan ba rabu ya ji ka sai ce to shi kuma bai da wannan fasara ba shi ba sai je samu wata aya sai ce to shi ma ga inda suka shigo haka ba ko ba haka ba wa alaikum salam
akwai bizaye daga cikin kabilun da in sun ka gamu da manya sosai su da shura ko wannan rabu ne
eh a dau shafa musu shi kuma ba daidai bane har shanakifa haka suke buzaye daga kasashen Nijar yake cewa da shanakifa ya to duk shanakifa din ma duk buzaye ne mutanen kasashen Mauritania Algeria da sauransu kaga yana tafiya da katon rawani a kan shi da ya haɗu da babba sai kuma ya ture rawanin haka sai miƙa a babban kai kuma sai babban ya ɗan shafa haka ya shafa haka duk ba daidai ba ne abin da yake daidai shi ne abu sunna in haka haɗu da shi a gaisa a yi hannu da shi a samu albarka sannan zan Allah da ya faɗi a cikin wannan hadisin shi ne zunubanku su kakkaɓu Allah madaukakin sarki ya taimaka su dai waɗannan sahabbai zuwa suka suka ce manzon Allah gaskiya saboda Allah dokoki da Allah ya saukar duk gaba ɗaya muna iyawa sallah azumi jihadi sadaka amma wannan aya da ta sauka gaskiya ta yi mana nauyi manzo Allah ya ce yanzu kuna son ku ce sami'ina wa asaina ne irin yadda kristoci da yahudawa suka ce ku ce sami'ina wa ata'ana wato duk wanda yake sama da kai abin da ake so lokacin da ya baka doka ko ba ta maka nauyi amsawar yake so ya fara ji tukuna to in ka amsa din to daga bayan kana da uzuri sai ka bayar amma in kai jawayya tun farko ba zai ji daɗi ba shine annabi yake tarbiyantar da su ku ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun yi da'a ghufranaka ya ubangiji muna roƙon gafararka wa ilaikal masir ko makoma gare ka take rabbana wa ilaikal masir falamma qtara'aha alqawm falamma qtara'aha alqawm اقترأها الاقتراء الافتعال siga ce mubalaga da mutanen nan suka karanci awan nan suka karanta suka karanta suka karanta an fahimta zallat biha alsinatuhum sai harsunan su sai suka laushi da ayar an fahimta fa anzalallahu fi isriha to shine nan take a bayanta sai Allah ya saukar da آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون manzo Muhammad ya yi imani da abin da aka saukar mishi daga ubangijin shi haka nan mu'mine ma gaba ɗayansu sun yi imani da abin da aka saukarwa da manzo Muhammad daga wurin ubangiji kullun amana billah dukkan su sun yarda da Allah wa mala'ikatihi kuma sun yarda da mala'ikun Allah wa kutubihi kuma sun yarda da littafan Allah wa rusulihi sun yarda da manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi har ma suna cewa mu ba ma bambance wani daga cikin manzannin Allah mu ce ba mu yarda da wani ba ko wani ba annabi bane ko makamantan haka duk manzo manzo ne wa qalu ba annabi da shi da jama'a shi gaba ɗaya cewa suka sami ina wa ata'ana ya Allah mun ji dokarka kuma mun yi ba'a غفرانك ربنا وإليك المصير يا الله منا روƙon gafararka makoma gare ka take kun ga da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya musu suka wadda suka faɗi abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya musu wallahi alazim sai suka samu albarka a rayuwarsu duk mutumin da Allah madaukakin sarki zai faɗi magana ya ja to ana nan hatta wanda yake da'awar zai iya aiki da ita ma su gagara aiki da ita kullum so ake ka zama dan sami'ina wa ata'ana ahlul kitabi da Allah ya rinka kawo musu dokoki suna cewa sami'ina wa asaina sami'ina wa asaina sai da suka wayi gari gaba ɗaya babu wani bangare na littafin Allah da suke imani da shi sai da suka wayi gari duk wani annabi sai da suka yi mishi lamba sai da suka yi mai taba wanda ke nuna ainihin ba su yarda da shi ba don haka musulmi kar ku sake a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce to sai dai wannan ai bai dace da irin zamanin da muke ciki ba muna rayuwa a 21st century muna rayuwa a karni na 21 duniya kanta ya waye a ce yanzu za a iya kaza za a ce kaza za a ce kaza ana rayuwa lokacin da ilimi ya haɓaka ana rayuwa lokacin da duniya ta samu kuɗi ana rayuwa lokacin da mutane sun fita daga jibabanci a in kai haka nau'i ne na kafirci tattare da kai kar ka sake kai tunanin cewa akwai wata wayewar kai da ta wayewar kan musulunci sakamakon wannan duk abin da aka faɗa maka Allah ya ce sai ka ce mun yadda annabi ya ce sai ka ce mun yadda to menene ya maka nauyi sai ka ce to amma ala gafarta malam yanzu kamar kaza kaza ina so a yi mini bayani amma kada tun farko a faɗa maka ce a gaskiya kwakwalwar mu za ta iya daukar wannan ba muna yan bokon mun yi digiri digirin ka digirin banza tun da digirin kafirci ne digirin ka ya jagorancin ka zuwa ga kafirci ya zama na banza kamar da yawa daga yan boko yau idan aka kawo magana dangane da rabon gado cewa in an mutu an bar namiji da mace mace za ta ci kaso ɗaya namiji kuma zai ci kaso biyun da mace za ta ci sai ce wannan ai ya kamata ne wannan irin abubuwa ne na uncivilized society we are not we are no living in the dark age no you in particular you live in the most darkest age mata sun rayu lokacin da qur'ani bai sauka ba a ba su gado hasali su kansu ake sakawa cikin kayan gado Qur'ani ya zo ya ce ba sauran agaji mace inci na farko kenan addinin musulunci shine addinin farko da ya yanta mace har yau mace baiwa ce a turai mace sai ta karɓi addinin musulunci sannan take samun yancinta da ya yanta su sai ya ce to a ɗauki kaso ɗaya a bata kason da in namiji ne biyu za a bashi to duk sanda mutum ya tashi zai maka nuna cewa ai kansu ya waye kaza kaza sai a ce a kafin musulunci fa mace tana da gado ne ba ta da gado ita kanta kayan gado ce sai ka ji mutum ya ce wai kullum musulunci yana magana bayi bayi bayi sai a ce to ai musulunci shine addinin da ya kawo yan tabawa kafin addinin musulunci bawa sai dai ya gajiya gudu ko ya gajiya mutu amma musulunci kullum ba ƙangin bauta yake zuba wa mutane ba kullum cewa yake ne tahririn raqaba fakkul asir asir bawa a yanta kullum musulunci cewa yake a yanta kullum musulunci cewa yake a bashi ya tafi kullum musulunci cewa yake kai kai hakuri shin addinin musulunci shine ainihin addinin da ya kawo bauta ba ma musulunci ya zo duniya ana bauta wane ne Wilberforce wai Wilberforce wani kafiri ne wanda yau kamar shekara ɗari da ta gabata ya taso da aƙida cewa duk inda bayi suke a yanta su shi yasa waɗanda suka yi karatun boko ba su san addini ba kullum sai suna bawa Wilberforce credit wato cewa Wilberforce ya kawo ƴan tabayi wannan abin mamaki ne yau shekara 1400 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da alqur'ani ya samu laraba suna jibje da bayi ya rinka diban kuɗi yana ƴan tasu ya rinka nuna falalar a ƴan tasu amma jama'a ba a recording manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tafan tarihi waɗanda suka kawo ƴancin bauta ba a nan kan zabi abubakar ba don saboda jahilta addini har yaba wa wilberforce yake a cikin waƙar shi wannan duk ba komai ba ne jahilci ne ba a san manzon Allah ba shi yasa karatun mu na makon da ya wuce muka ce ku rinka hada lecture ku sa mata title whatever who is this man wannan mutum waye ne shi domin musulmi ma ba su san shi ba sosai am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun ahlus sunna ma da ke cewa ahlus sunna ne ba duka suka san manzon Allah ba masallacin ahlus sunna ne yau nawa ake fada akan sunnan manzon Allah ba su san shi ba an lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun duk wanda kaga yana kyaman manzon Allah bai san shi ba wanda duk ya san manzon Allah zai gode wa Allah da Allah ya batar da shi da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma mutane suka zauna cikin jahilci ba su san shi ba za su zage shi za su wulakanta shi za su faɗi baƙaƙen maganganu a kan shi idan suna da laifi suna da laifi amma waɗanda suka san manzon Allah suka ƙi su sanar da mutane game da manzon Allah su ma suna da laifi mai girma wanda bai gaza na waɗancan ba domin in kuka bar mutane suka zauna ba san manzon Allah ba ta'addanci kuke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi zai jawo wani ya zo ya zage shi saboda bai san shi ba domin duk wani mutum da za ka ɗaukaka a duniyar nan kowaye ba duniya ba in za ka iya tsallaka lahira ka je ka kwaso duk waɗanda ke lahira ka ka ɗora su a ma'aunin sikeli ka tun da daga annabi adam har annabi isa shine annabin karshe kafin zuwa annabi muhammad babu wanda ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duniya da lahira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan irin annabi shine ba abu duba ko a zage shi ya fi kowa alheri matar shi da ta zauna da shi ta ga alherin shi ta ce billahi lazi manzon Allah ya fi iska da ke yawo talaka da mai kuɗi yana shanta ka gaya min ka gaya min mutumin da yake alheri alherin shi ya gama kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi da ta fi kowa sanin shi ita ce Khadijatul Kubra me ta ce tace kalla la yukhzika Allah abadan har abada Allah ba zai ci amana ka ba Allah ba zai wulakanta ka ba ba za ka tafi ba Khadija din nan ba ayar Qur'ani ta karanta ba lokacin ma Qur'anin zai fara sauka ne amma halayen annabi ta gani tun kafin a fara saukan mai da littafi shi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wa sallama tace kana taimakon talakawa kana taimakon marayu matar da mijinta ya rasu abin da ya gagara a gari kai kake kawowa ya kamata a zo a yi lacca a faɗi waɗannan four qualities of the man Muhammad the son of Abdullah ɗabi'un annabi guda hudu da matar shi ta faɗi kafin Allah ma ya fara saukan mai da wahayi ne kake tunani ba Allah ya fara saukan mai da wahayi ɗabi'un sai suka ƙara kyau da aka tambayi Aisha menene halin mai gidanki ne sai tace kana khuluquhul Qur'an Qur'ani ne dabi'un shi ne Qur'ani yake wa innaka la'ala khuluqin azim kana da kyawawan dabi'u dabi'u na dattaku wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ku ga mana wane ne zai tsaya kusa da shi to sunnar wace ce za ta kusa da ta manzon Allah halayen waye za su kusa da manzon Allah babu balle a ce wane yana daidai da shi wane ya fi shi ya kamata wani musulmi wata rana ya fitar da nashi article din idan duk jaridu suka zo suna rubuce-rubuce December the best man of the year kai sai ka sa the best man of the year is Muhammad the son of Abdullah ka cinye watan januwari kowane week kana rubutun article akan wani abu na annabi idan baka da abin da zaka rubuta ka zo za mu baka duk abin da ya shafi manzon Allah kowane mako zaka iya cin shekara biyar kana rubutu kowane mako ka rubuta shafi daya ka ce yau kuma zaka yi dariyar manzon Allah jibi ka ce sadakar manzon Allah gata ka ce tafiyar manzon Allah citta ka ce turaren manzon Allah manyan malamai irin su Ibn Kathir da su al-Imam Tirmidhi sai da suka zauna suka rubuta ash-shama'il al-muhammadiyya tabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yawa zoban manzon Allah yake yawa turaren manzon Allah manzon Allah ya yake taza kanshi in ya taza kan ina yake zuba gashin idan ya yi aski suwa yake miƙawa yawa yake yankan kumba yawa manzon Allah yake shafa mai a jikin shi yawa suturar manzon Allah take yawa yadda takalmin shi yake yawa rawanin manzon Allah yawa komai na manzon Allah in ba malaman hadisi da duk duniya ba waɗanda suka yi wannan hidimar amma sai a zo a yi mutane jafawa ce ku daina karatun jafan hadisi in kuka daina karatun jafan hadisi kun ɓata kenan don shi kan shi ƙur'ani hadisi ne ya kawo shi ba a taɓa jin ƙur'ani ba sai a hadisi hadisi ne kawo ƙur'ani to lokacin da ba a ce ku daina karatun hadisi kana jin yanzu ayoyi ne muke jin dalilin saukarsu amma ta cikin wa ta cikin hadisi ranar farko da za a ji labarin alƙur'ani a cikin ne aka ji a cikin hadisi aka ji ya zo gida yana fargaba sai ga iqra bismi rabbikal ladhi khalaq dukkan malamai sun haɗu cewa waɗannan su ne surorin farko ayoyin farko da suka fara sauka a ina aka ji labarin su a hadisi shi yasa babu zance mafi daɗi irin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam a cikin hadisi zaka samu qur'ani zaka samu tauhidi zaka samu bayani akan shirka zaka samu bayanin sallah zaka samu biyayya iyaye zaka samu mutunta makwabta a cikin hadisin manzon Allah zaka samu komai da kake bukata jama'a mun fahimta shi yasa kar ku sake a raba ku da karatun hadisi dinin nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matuwati lil fata asaru la targhabanna 'an al hadisi wa ahlihi فالرأي مولو والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار الله مروغتين سنكي يتيمكا نهاك جماعة مسلمي كنجي a lokacin da manzon Allah ya ce ya gaya musu ga abin da za su faɗi shikenan suka faɗi sai Allah ya biyo bayan waccan aya da ta sauka mai nauyi ku sai Allah ya biyo bayan ta da amanar rasulu falamma fa'alu zalika yayin da suka aikata abin da manzon Allah ya ce su aikata nasakha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai shafe wannan aya waccan aya wadda ta musu nauyi sai Allah ya shafe ta fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abin da rai zai iya dauka laha ma kasabat abin da rai ya aikata kyakkyawa zai samu sakamakon shi wa alaiha maktasabat mummunan abu da rai ya aikata shi zai samu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangijin mu karka kama mu in muka yi mantuwa ko kuma muka yi kuskure kun ji inda Allah madaukakin sarki yake da rahamar shi to wallahi ba Allah mahalicci mu ba ko mahaifinka ne ce wa na yi ka ba sai ka ce to sai ka ce to sai dai kuma ba za a haɗa ni da wani da zai taimaka mini kaga yanzu ya fahimci kana da biyayya za ka yi abin sai dai kana mishi ishara a fakaice cewa abin yana bukata a sa maka hannu sai ka ji mahaifinka ya ce shi kenan ba a haɗa ka kai da wani amma yi ka ba sai ka ce ba zan iya ba me kake tunani akwai akwai musadama a cikin abin to haka manzon Allah ya fahimta Allah ya ce ku yi kaza sai suka ce to an ce mana kaza mun iya an ce kaza to ai kaza ba za mu iya ba sai manzon Allah ya ce kuna son ku yi irin ta ahlul kitabi ne mutanen annabi Musa at-taura annabi Musa ya musu da ita da aka fara karanta sai suka ce tabdijan wallahi mu ba mu ba wannan dai sahaba ina ko ma wurin ubangijin kan da gaske kake aje a cikin waɗannan abubuwa mu wannan ina zai ina zai yi ina fata an gane aka ɗibi mutane aka tafi aje a tuba sun yi wauta sun yi kaza aka yi aka ce to shikenan yanzu an yafe muku bayan yafewa kuma ga doka na sabuwar doka a gaban Allah fa suka ce to karanta mu ji don ka aje a sake yar jiya shine Allah ya ce wa izna taqamal jabal fawqahum sai aka danno wani dutse kansu kullu ma atunakum fadhkuru ma fihi aka danno musu dutse ku karba abin da aka baku ku je ku aiki da abin da aka baku waɗannan su ne bani isra'ila duk wanda ya sha farduwa irin tasu da su ba nasara su ake kira ‘yan boko zalla to shi ma an gawa nan ƙur'ani sai ka ji yayi tantama shi yasa ba ka ga ga sunan ‘yan boko ne a cikin boko har yana neman kan shi taɓu duk wani abu da bature ya kawo ƙwaƙwalon shi ba ta iya ɗauka amma duk abin da aka ce na Allah ne ƙwaƙwalon shi ba za ta iya ɗauka ba saboda mu saboda abin na komawa ga asalin waɗanda suka tarbiyyantar da shi suka dubi dan boko zai iya daukan komai amma duk abin da aka zo ana magana addini suka ji ce abin yayi zafi komai dai abin yayi zafi a bi shi a hankali amma idan abin da ya shafi boko ne fa kullun yana neman the latest and the most latest wanne ne da ilimi wanne ne da kaza wanne ne da kaza wallahi jama'a har tarbiyar mutane suke akan ko kwakwalwarka ba ta dauka ba ka yadda kwakwalwarka ba ta ɗauka ba ko ka yadda ba da jima wannan ba sun ce za su ƙirƙiro GSM ba tare da handset ba sun ce handset zai zama thing of the past aka ce to ya za a yi sai suka ce abin za a yi programming ɗin shi ne a cikin zuciyarka kawai in ka so ka kira wani daga Sokoto kan ka daga kanka akwai wata ishara da za ka yi kawai sai ka ci gaba da magana da shi how could that be possible yace there is no impossible in technology ya haka za ta yi yace ai babu ba za ta yi ba za ta yi kawai kafiri ne ba insha Allah ma ce za ta yi ba fata an gane to an tarbiyance su haka akan abin da ya shafi harkar boko lokacin da television warab ne radio warab ne aka zo aka ce za a yi radio wireless wani tsohon injiniya 1960s yake cewa a lokacin sai suna mamaki ya za a yi don ba talbijin tun daga tashar talbijin ta gari ka ba sai a jawo waya har gidan ka sannan za ka iya ganin talbijin da aka zuba ce za a yi wired shikenan a za a yi wireless talbijin zai rinka koma ta iska nan gaba sai suna mamaki sai gashi yayi waɗannan wayoyi da kamfanoni glo suka yi ta bi suna binnewa a ƙasa saboda a iya samun bidiyo ya bayyana a cikin kaza nan gaba duk za a datse su za su zama aikin banza sai wani ya ce how could that be an kashe biliyoyin kuɗi eh ina wayoyin Michael naira miliyan nawa aka kashe aka yi Michael wasu na da amfani ba su da amfani da ba a iya tafiya sai akan jaki ko doki ko akan ruwa ana nan sai aka ce to dan adam ma zai tashi kamar yadda tsuntsu ke tashi a sai mutanen ba su ce ina zai yi yanzu fa to nan gaba kakkai mamaki akwai abin da ba makala maka a hammata kawai sai dai ka ce bismillah majriha mursaha sai ganka a maka yi wallahi ko kakkai mamaki in the field of technology ba su kake mamaki zai yi amma in haka zo harka addinin aka ce kaza sai ka ji mutum ya ce ya za a ce haka amma a harkar fasaha ta kimiyya ta abin nan shikenan a da turawa da kansu kyamar zuma suke yi yanzu zuma ta zama ne ta zama komai a cikin harkar magani duk wata irin cuta yanzu akwai hanyar da za a bi a hada da zuma kowace iri ce tun daga kansa har tuberculosis tun daga kuturta har maruru komai akwai wanda ba a hada da zuma shekara nawa alqur'ani ya ga mana ko ku je ku bi karatu na na tibbin na bayu na makon da ya wuce sai da muka yi ta kawo zuma a matsayin antibiotic zuma a matsayin kaza zuma a matsayin kaza zuma a matsayin kaza nonon uwa nunan uwa ƙur'ani tun yaushe ya faɗa mana falalar shi muhimmancin shi a shayar da ɗa والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة Allah madaukakin sarki wa shekara 1200 saukar da wadannan a 1200 saukar da wadannan ayi yana faɗin muhimmancin shayar da nonon uwa amma har zuwa 70s zuwa farkon 80s bature yana nuna cewa madarar saralak madarar similak madara kaza ta fi kwari ta fi amfani ta fi kaza ta fi kaza ga yara aka yi ta ɗiban yara ana kwaɓa musu madara ana ba su yau waɗannan yara su ne yan shekara ashirin da biyar shekara talatin da hudu kasu nan ba su da kwarin ƙashi sai kuma bature ya zo ya ce with all apology na tuba nuna uwa ashe shi ne ya fi sai aka ce to an hutuntuni muna da ƙur'ani to amma saboda musulmi ba su san qur'anin ba sai a ce qur'ani ya ce sai mutum ya shakka in aka ce baturewa ce mutum ya zo wurinka yana da matsala ya ce yana ciwon kaza in ka dauki zuma ka ce mishi yi kaza da ita sai je jefar da zumar sai tafi asibiti ko kun fahimta me yasa ya san bature bai san Allah ba ya san likitancin bature bai san sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallam kashi 80 bisa ɗari na cututtukan da dan adam ke fama da shi a duniya a yau ba su da alaka da neman magani a wurin likita suna da alaka ne da al'ilaji al'ilahi suna buƙatar addu'a ne suna buƙatar magunguna ne da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma duk matsalar da ta faru sai a ce a tafi asibiti to amma alhamdulillah su kansu likitocin sun fara shiga taitarin su kiristocin su da musulmi in suka kada suka kada sai su ce kai eh musulmi ne kai ka je ka samu wani malami ya rinka maka addu'a kirista ne eh sai ka ji ya ce you need deliverance you need a man of God to deliver you kana buƙatar ka samu wani malami ya maka addu'a wani wali ya maka toki kai ka gudu daga abin ka tafi wurin shi shi kuma yana ce maka ba ka koma ka zafa kai kuma ka baro abin to duk abin da ya faru shine musulmi ba san menene alqur'ani ba musulmi ba su san menene karfin addu'o'i da manzon Allah ya zo da su ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littafin nan za mu zo mu samu kitabu tin za ku ji magunguna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana fama da cuta kina fama da cuta dan kana fama da larura sai ga wani ce ba shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga abin da za a yi da bisa hasken alqur'ani shi yasa matakin farko wanda shine mafi daukakan mataki ku yi kokari ku san alqur'ani ku yi kokari ku san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan a lokacin ba ainihin suka faɗi waccan kalma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya shafe wancan ainihin wato doka mai tsanani sai Allah ya sauka musu da wannan qala na'am sai manzon Allah da ya ji wannan karatu sai ya ce madalla rabbana sai kuma aya ta ci gaba da sauka cewa ya ubangiji mu la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Allah karka dora mana nauyi kamar irin yadda ka dora wa al'ummomin da suka gabace mu al'ummomin da suka gabace mu su ne yahudu da nasara an nauyace su da dokoki ne saboda taurin kansu ina fata an gane qala na'am da manzon Allah ya ji wannan sai ya ce na balla Allah mun yadda sai Allah ya ci gaba da cewa rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah karka dora mana abin da ba mu da iko akan shi qala na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na balla kware da gaske haka muke wa'fu anna ya ubangiji ka yafe mana waghfir lana Allah kai mana gafara warhamna Allah ka ji kanmu anta maulana Allah kai ne majibincin al'amarin mu fansurna ala alqaumil kafirina Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai ne qala na'am sai manzon Allah yace haka abin yake Allah ka karba mana kun ji jama'a shi yasa da wannan zaka gane cewa ashe ko ba da qur'ani a cikin mutane suna buƙatar malami wanda zai musu jagoranci yanzu qur'anin ne amma da suka tawo sai suka ce dokar ta musu nauyi sai manzo Allah ya ce a ba haka ake wa Allah ba ai Allah so yake ka ce na ji na bi to in yaso cikin wannan kuma jawabi da baka yi sai ka gabatar da uzurinka yanzu kun ga a cikin jawaban sai ga bayanin uzuri ya fito shine rabbana wala tuhammil eh wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah cikin dokoki da zaka ba mu karka ba mu dokar da ba za mu iya dauka ba kun ga wannan tafi ladabi yadda a ce ku yi ku ce a Allah ba za mu ba to ai wannan ba ladabi a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi insha Allah ta'ala anan za mu saurara muna fatan in yi abu an tashi kowa ainihin saurara daga inda yake insha Allah wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah